إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na biyar ga watan da thaniya jirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta daidai da shida ga watan sha biyu miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birrul walidai na malam muhammad salih al-munajjid rahmatullahi alai wannan kuma shine darasi na hamsin a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna wasu matsaloli a gaban matsalar shaida a gaban hukuma ko kotu shin ɗa zai iya zuwa ya ba da shaida game da iyayensa kuma in ya ba da shaida wajen ƙalubalantar iyayensa ba zai zama saba wa iyaye ba to wannan ita ce gabar da muka tattauna satin da ya wuce amma dai a takaice shaidar ɗa akan babansa in ta kasance akan gaskiya to ko da mahaifinsa ya ji ba daɗi wannan ɗan ba za a ce ya saba mahaifinsa ba domin gaskiya ya je ya kare kuma gaskiya ya faɗa wajen shaidarsa duk da cewa babansa ne bai da gaskiya kuma ya tabbatar da rashin gaskiyar mahaifinsa a gaban kotu saboda faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين ولا قربين to sannan mun tattauna kiran sunan iyaye da sunansu shin wannan yana cikin al'uquq yana cikin saba wa iyaye mutum ya kira sunan babansa wato da sunansa ko ya kira mahaifiyarsa da sunanta ba tare da ya boye ko ya saka ya ba to amsa shine dai baya cikin ladabi yin haka bai cikin ladabi da ya dinga kiran sunan babansa murara ko ya dinga kiran alkunyar babansa musamman kuma in ya zama uban yana jin ba daɗi ko uwar tana jin ba daɗi in ya kira ko aka kira ta da sunanta kuma ba sa son hakan to wannan yana daga cikin ainihin ainihin wato a alƙoƙ Allah maɗaukakin sarki ya umarci ‘ya'ya wajen yin magana da iyayensu ya zama akwai girmamawa akwai mutuntawa wa kullahuma qaulan kariman wanda Imam al-Qurtubi ya gaya mana shine qaulan ay layyinan latifan kamar ya abata ko ya umma an gane ko min gairi an yusammiyahuma ba tare da ya ambaci sunan mahaifinsa karara ba ba tare da ya ambaci sunan mahaifiyarsa karara ba wa yukanniyahuma ba tare da ya faɗi alkunyar mahaifinsa ko mahaifiyarsa ba amma abu huraira ya ga wasu mutane guda biyu sai ce wa ɗaya daga cikinsu menene dangantaka ko meye alaka da ke tsakaninku sai ce wannan mahaifina ne sai ce to zan gaya maka abubuwa guda uku kar ka kira shi da sunansa kar in kuna tafiya ka sha gabansa kar kuma ka zauna a gabansa ba a gefe ko a baya ba an tambayi shek uthaymin rahmatullahi alai shin ko yana halatta mutum ya dinga kiran sunan mahaifansa da alkunya su kamar baban wane ko babar wance kila ana yi mata alkunya da sunan babban ɗanta ko kuma ana yi masa alkunya da sunan wani cikin 'ya'yansa da haka suna cikin magana tunda ya san mahaifin nasa baya kyamar wannan alkunya din sai yake kiran sunan baban nasa da wannan alkunyar to idan ya zamanto ya fi zama sananne ma dan akwai wanda za a ga ainihin sunan sa na yanka ma ya bata da alkunya a yawanci mutane suka san shi ko sunan rana ko alkunya da sauransu to in ya zamanto sananne ne da haka kuma baya jin wani wato baya jin zafin hakan to wannan zai zamanto babu laifi mutum ya kira sunan babansa da sunansa ko alkunyarsa matukar dai baban baya kyamar haka idan ko yana kin hakan to ɗa ba zai hakan ba ko kuma hakan in ma baban baya ki to amma kuma ya saba wa al'adar mutane su sauran mutane za su ga kamar baya girmama babansa dan yana kiran sunan babansa da sunan ko yana kiran babansa da alkunya wanda su suna ɗaukan wannan a matsayin rashin kunya to kaga sai mutum ya kaucewa haka قال المؤلف رحمه الله حكم وصف الرجل أمه أو جدته بالعجوز ina hukuncin mutum ya sufanta mahaifiyarsa ko kakarsa da tsohuwa an gane ko duk da cewa shi ma kalmar al'ajuz tsohuwa to za a ga shi ma ya danganta wani gurin mutum sai ce gyati mata wasu kuma suna amfani da tsohuwa ta an gane kuma ya tashi kiran zaka ji yana cewa tsohuwa kaza kaza kaza kaza tsohuwa sai ya faɗe wannan kalmar to shin idan mutum ya sufanta mahaifiyarsa ko kakarsa bil ajuz da tsohuwa ina hukuncin haka su'ila sheikh abdurrahman al-barrak hafizahullah hal yajuzu an yaqula ar-rajul li ummihi aw jaddatihi ajuzun aw al-ajuz fil ikhbari anha shin yana halatta mutum ya ce wa mahaifiyarsa ko kakarsa in yana son ya ba da labari game da ita ya ce mata al'ajus tsohuwa fa ajaba sai Sheikh Abdulrahman Al-Barraq ya bada amsa ce idan kana lafzul ajuz inda nasu fihi tahqirun fala yajuz idan lafazin tsohuwa a al'adar wurin akwai wulakantarwa mutum ya kira babarsa da tsohuwa to baya halatta kaga kenan al'urfu al'ada ana koma kanta ko da yaushe sai a kalli al'ada wurin shin mutum ya ce wa mahaifiyarsa tsohuwa shin cin mutunci ne kaskantarwa ne ko kuma a'a mutanen wannan al'adar wurin ba sa kyamar haka kuma ba su daukan haka a matsayin reni idan ya zamanto suna daukan hakan reni mutum ya kira maimakon ya ce babarsa ko ya ce mahaifiyata ko ya ce umma ko wani abu mai kama da haka sai ce tsohuwa to in ya zama akwai kaskantarwa a cikin hakan baya halatta wa idza kana urfan inda ba'd an-nas yu'abbiru an abihi bish-shayib wa an ummihi bil-ajuz fala ba'sa wa idza kana urfan amma in ya zama al'ada ce inda nas a wajen wasu mutane inda ba'd an-nas a wajen wasu mutane yu'abbiru an abihi mutun yakan cewa babansa ash-shayib tsoho ko dattijo shi a shayib a shayib mai furfura kenan kaga tsoho kenan wa an ummihi bil ajuz in mahaifiyarsa kuma yace mata ajuz giyatuma ko tsohuwa in ya zama al'adar gurin a wajen mutane sukan kira iyayensu da irin waɗannan sunayen kuma ba a jin cewa wulakantarwa ne da kaskanci fala ba su babu laifi li'annahum ma yu'abbirunahu madammatan domin li'annahum ma yu'abbirunahu madammatan ba sa fassara shi a matsayin abin zargi su al'ada gurin fa hada yarjo ila al-urf da aka sunan kiran sunan iyaye ko sakayawa ko kira da wata alkunya wannan duk yana komawa al'adar mutane idan al'adar mutane mutum zai iya kiran sunan babansa haka shi ma wane yake haka shi ma wane yake kuma haka al'adar gurin take babu wani abu ba anan su suke nuna ba anan ake gane mutum yana girmama iyayensa ba a suna bane da haka mutum zai yi kiran sunan babansa kawai kai tsaye in al'adar gurin ta karbi wannan babu laifi idan al'adar guri ta kyamaci haka to shari'a ma ta kyamatar da kai kai haka an gane ko hal ya'muru walidayhi bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar shin ɗa zai iya yin aikin hizba akan ƴaƴan akan iyayensa ɗa zai iya yin aikin hizba akan babansa ko ya aikin hizba akan mahaifiyarsa ko dole sai ya je ya kira ƴan hizba wa hal yu'addu hadha min al-uquq shin idan ɗa yayi aikin hizba akan iyayensa wajen umartar su da kyakkyawa ko hana su munkari shin za a ɗauki wannan a matsayin ya saba musu ajma'al fuqaha malaman musulunci sun haɗu ala anna lil waladi akan cewa ɗa yana da dama alihtisabu alaihi ma yayi aikin hizba akan iyayensa ba sai ya nemo wani ɗan hizba can ba shi ma ai aikin hizba dama kawai wayancan dai da yake su an ɗauke su a suna da uniform suna da amma kowa ɗan hizba ne ai aikin umarni da kyakkyawa da hana munkari ya aiki ne da aka dora kowa to shin ɗa zai iya yi wa iyayensa wannan aikin na hizba wajen umarta su da kyakkyawa ko hana su munkari ɗa yana da damar haka li'annan nusus alwaridata fil amri wan nahyi mutlaqa domin nusus nassosin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da suka zo akan umarni da kyakkyawa da hana munkari mutlaqatun sakakku ne ba ai kaidi ba ba a ce banda ɗa ga iyayensa ba tashmalul walidaini wa gairahuma da haka wannan aikin na yin hizba akan jama'a ya kunshi iyaye da waɗanda ba iyaye ba mutum zai iya yin aikin hizba akan iyayensa wajen ya ga lalle sun yi abin da yake na alkhairi na daidai ko kuma in suna yin wasu kuskure wani kuskure ko suna saba wa Allah ya ga yayi kokarin jan hankalinsu sun daina wa li'anna al-amra wan nahya liman fa'atil ma'muri wal manhi domin umarni da kyakkyawa da hana munkari ai suna amfanar alma'amur shi wanda aka umarta da walmanhi suna amfanar wanda aka hana idan aka umarci mutum da aikin alheri to ai amfanin wannan umarnin kansa yake koma idan aka hana mutum munkari to wannan amfanin hana munkarin kansa yake koma da haka ya aikin alheri ya yi wa iyayensa ya sa su sun yi abin da za su shiga aljanna ya ja hankalinsu ga barin abin da zai kai su wuta wannan ai amfanin yana komawa ne zuwa gare su wal abu wal ummu in ku har umarni da kyakkyawa abun abu ne mai amfani alkhairi ne da ke jan mutum zuwa aljanna idan hana munkari abu ne mummuna kuma tsawatar da mutum ne kada ya halaka ya fada wuta to in haka ne in wannan shine aikin hisba in wannan shine al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar to wal abu uba wal ummu da uwa a haƙu to ai a wajen ɗa su suka fi cancantar an yusilal waladu ilaihi mal manfa'a su suka fi cancantar ɗa ya isar da wannan amfanin zuwa gare su ko kun fahimta ko idan har wa'annan umarni da kyakkyawa amfani ne to ai ku kai a matsayinka na ɗa ba wanda zaka fi so ya amfana da wannan umarni naka da kyakkyawa fiye da iyayenka idan hana munkari amfanin yana koma zuwa gare ga wanda aka hana domin zai kubuta daga fushin Allah da azabar Allah to ai ba wanda ya fi cancanta iya da ya ja hankalinsu don ya tsamar da su daga fushin Allah da kuma azabar Allah sama da iyayensa an gane da haka kamar a takaice ya halatta kaga iyayenka suna sakaci da wani wajibi ko suna sakaci da wani abu mai kyau ka ja hankalinsu ka kwadaitar da su su ci gaba ne ashe babu laifi a matsayinka na ɗa duk da sun haife ka kaga suna yin munkari suna yin abin da ya saba wa shari'a ka ja hankalinsu dan su daina sai dai walakin la ya tajawazu martabatai at-ta'arrufi wa ta'rif sai dai shi ɗa in iyayensa zai yi wa wannan umarni da kyakkyawa da hana munkari to kada ya wuce matakin at-ta'arrufi ganar da su ganarwa ma'ana aikinsa shine ya ganar da su su gane cewa abu kaza ma'aruf ne alheri ne kuma gashi ba sa yi ya ganar da su cewa abu kaza munkari ne kuma gashi suna aikatawa wata arif ya sanar da su ma'ana kar ya wuce wannan kar ya wuce wannan martabar ya wato ya tsaya a martabar ganar da su da sanar da su an fahimta ko ya sanar da su cewa wannan umarni abin da ya yi musu umarni ne da kyakkyawa abin da ya hana su hani ne ga barin mummuna ya ganar da su su gane ma'aruf din su gane munkar din to iya nan zai tsaya wa qad ikhtalafa al-fuqaha manyan malamai sun yi sabani fi ma yujawizu zalika game da dan da kuma ya wuce haka wai dan wayar da kansu zaka yi su gane abin nan alheri ne kuma gashi ba sa yi wai ka dan wayar da kansu su gane abu kaza munkari ne dan su guje masa iya iya nan iya nan zaka tsaya to wanda ya azarfafi ya wuce haka ba ya ganar da su ya kuma sanar da su kila ba su ɗauki abin da ya faɗa musu ba kila ba su hannu daga abin da ya hane su ba da haka sai ya wuce ya tafi gaba ta gaba bi haisu yo addi ta yanda kuma wuce iyakar da ya yi ko wuce wadda ya yi ta yanda kuma wannan wucewar ta bayu ila saka ma zuwa fushinsu kaga an ce kawai dan abin da zai musu shine at-ta'arruf wa ta'rif ko an ce dan ganar da su ya dan sanar da su to in ya wuce haka har ya kai gabar da fa sun ya fusata su fa sun yi fushi game da umarnin da ya musu ko hana su ko kuma hana su munkarin da yi bi an yaksira masalan udan misali mu dauka suna bautar wani gunki ya wayar da kansu ya yi musu bayani don su gane hadarin abin da suke kuma suka ci gaba da yi kawai ya kama gunkin ya karya au yuri khamran ko kuma giya suke sha ko suke siyarwa kawai ya dauki giyar duk ya zuzuba da ita au ya hulla au ya hulla al-khuyuta an thiyabihi al-mansujati min al-harir ko kuma ya warware zare zaren wato tufafinsu da aka ɗinka da alhariri ya wayar da kansu ya wayar da kan mahaifinsa cewa haramun ne namiji sa alhariri ya yi musu iya bayanin da zai na wayarwa da ganarwa baban nasa ko mahaifinsa ya iya gyara kawai sai ya ɗauki kayan gaba ɗaya ya warware wannan alharirin to idan ɗa ya wuce ga wannan gabar ta hanyar karya wani abu da yake ganin munkari ne sun ki dainawa ko fasa tuluna ko kwalaban giya ko warware zaren da suka ɗinka tufafin alhariri da shi au ya rudda ma ya ji fi baitihi ma min almalil haram au ya rudda ma ya ji fi baitihi ma ko kuma ya mayar da abin da ya samu a cikin baitihi ma gidansu ko ɗakinsu min almalil haram na dukiyar haram ma'ana sun rike kudin wani ko wani abu ne na haram suka shigo da shi cikin gidan ya dauka ya mayar wa mai abin to idan ɗa ya tsallaka ga wannan gabar wanda har iyaye suka yi fushi da shi suka ji ba daɗi to yaya hukuncinsa wa zahabal gazali yo imamul gazali ya tafi ila anna lil waladi fa'afi ila zalika al gazali ya ce shi yana ganin ɗa yana da ikon yin haka yayi hannunka mai sanda ya wayar ya ganar da su amma sun kisa daina da aka sai ya ɗauki abin ya balla ko ya fasa abin ko ya lalata abin wanda wannan ko da za su yi fushi da shi algazali ya ce yana da ikon yi haka li'anna hadhihi al-af'al saboda waɗannan ayyukan la ta ta'allaqu bi dhatil abi ba su da alaka da zatin mahaifinsa fa sakhatul abi dan haka fushin uba fi hadhihi alhala irin wannan halin man sha'uhu hubbuhu lil batil asalin sa asalin fushin uban akan irin wannan to hubbuhu lil batil irin yanda baban sa yake san al batil walil haram da kuma yanda baban yake san haram din an gane ko da haka wannan bai da alaka da zatin uban wannan ya nuna irin yanda uban yayi zurfi wajen san aikata haram da kuma yin abin da yake ba daidai ba da haka dan da yayi kokarin kawar da wannan abin daga mahaifinsa Abu al-Ghazali yace da yana da ikon yin haka wa dhahaba akharuna ila adami jawaz zalik wasu cikin malamai kuma sun tafi akan rashin halaccin haka suka ce kawai iya wancan matakin na farko zai tsaya wa huwa madhhabul hanafiya shine madhhabin hanafiya wa naqalahu al-iraq wa tuqarafi alkarafi ma ya ruwaito wannan an malik daga imam malik cewa kada da ya wuce waccan gaba ta farko wa huwa aidan mazhabu ahmad kuma wannan shine mazhabar imam ahmad kawai abin da zai at-ta'arruf wa at-ta'rif wancan na farkon ganarwa da sanarwa da wayar da kai qala ba'd ulama wasu malaman suka ce as-sunnatu fi amri al-walidayn bil ma'ruf abin da yake sunna wajen umarnin umartar iyaye da kyakkyawan aiki an ya amurahuma bihi marratan ya umarce su da wannan kyakkyawan abin sau ɗaya tak in Allah ya sa ya yi muwafaka sun karba sun ci gaba da yi shi kenan in ba su yi bai kare shi kenan kawai sau ɗaya zai fa in kabila idan sun karba fa biha madalla wa in kariha in kuma suka ki karba sakata anhu ma kar ya kuma yi musu magana ja bakin sai shi har ya isar da sako dai ko yawa ya ga ga wani ma'aruf wani alheri suna sakaci ba sa yi sai ja hankalin su zuwa gare shi in sun karba suka gyara suka ci gaba da yi shi kenan in ba su gyara ba ya isar da kan ya kuma yi musu magana to ya zai yi gashi kuma suna suna sakaci da wannan ma'aruf din washtagala bi du'a sai ya shigartu da musu addu'ar Allah ya kado hankalinsu Allah ya dawo da su kan daidai wal istighfar lahuma kuma ya ci gaba da nema musu gafara akan sakaci da suke akan wannan abu fa innahu subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kafihi ma yuhimmuhu min amrihima Allah zai isar masa da abin da ke damun sa na al'amarin iyayensa ya dai nuna baya san abin da suke kuma ya ja hankalinsu abin sun ki su gyara to ba na cewa zai yi ta musu magana ya yi sau ɗaya shi kenan sai ya rabu da su sai kuma ya koma yin addu'a ya ci gaba da roƙon muƙallibal kulo cewa ya Allah ga halin da iyayensa suke ciki kamar yadda abu huraira yi mahaifiyarsa kaga ita ma da jeje wannan addu'a ya sa annabi ya mata addu'a kaga sai ta shirya da aka kai ma sai yin addu'o'i musamman addu'o'i cikin dare da dukkan wata gaba da ake amsa addu'a sai ka ci gaba da sa mahaifinka ko mahaifiyarka Allah maɗaukakin sarki ya dawo da su kan tafarkin daidai Allah ya fahimtar da su tauhidi su daina shirka Allah ya fahimtar da su sunna su daina bid'a Allah ya fahimtar da su da'a su daina saban Allah sai ka ce musu wannan addu'a an gane ko to wannan shine shagaltu da addu'a kuma ka ci gaba da nema musu gafara Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya so sai ya isar maka abin da ke damanka sai ga Allah ta'ala ya cire wa mahaifinka abin nan kwata-kwata wani za ga ya taso ya wayi gari mahaifinsa mashayi kuma zai dawo yana ta tambele kuma kila dan mutumin kirki dan yana daga cikin ustazai masu kirki da nagarta a unguwa amma ga yanda mahaifinsa yake ya yi man magana sau ɗaya to ba sai ya ci gaba da maimaita ba sai ka ci gaba da sagoshinka a ƙasa ya Allah ka dawo da mahaifinka kan hanya ya Allah ya muqallibal qulubi Allah ka sarrafa zuciyar mahaifinka zuwa ga aikin da'a kai ce wannan addu'a ka gani sai ka zuwa wani lokaci kamar an cire kaya in ji malam bahaushe sai ka gaba ɗaya ya watsar ya dawo masallaci ya koma nagartacce ya yi kaza ya yi kaza sai ka kana farin ciki haka in mahaifiya ce ita ma haka za ka yi mata an gane ko waƙila ya juzu lilwalad an yi khubirar muhtasiba bi ma'asiyati walidai wani ƙaunin kuma suka ce ya halatta ɗa ya ba da labari ga 'yan hisba game da saban da iyayensa suke yi shi da kansa ya je ya report shi ya yi musu sau ɗaya abin sun to zai iya zuwa ya samu 'yan hizba da Allah yana so su je gidansu ko su samu mahaifinsa ko su samu mahaifiyarsa ko mahaifiyarta ga irin halin da suke iyayensa suke ciki ko iyayenta da haka suna son hizba ta yi aiki a kan haka idza alima alwaladu anna abawayhi la yamtani'ani bi mau'izatihi in dai da ya gama fahimtar cewa iyayen nan nasa ba za fa su daina ba in dan wa'azin sa ne in zai yi wa'azi sau nawa ba za su daina ba to babu laifi ya ɗauko wani wanda yake ganin wa'azinsu ko wa'azinsa zai iya musu tasiri amma lihtisabu bi ta'nib amma yin aikin hizba da tsauri ga iyaye wa darbi da duka wal ihraqi da ma zubar da jini ila tarkil batil zuwa ga lalle sai iyayen mutum sun bar aikata barna fa innal gazaliya to hakika gazali yattafi kuma a gairihi ya haɗu tare da waninsa cikin malamai filman iminhu game da hana ɗayin haka ai kaga yan hizba suna iya kama mutum yan hizba suna iya dukan mutum yan hizba suna iya sa mutum a sayar misali to shi tunda ya umarci iyayensa da kyakkyawa sun ki ya hana su munkari sun ki to ba shi da ikon ya ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi ya ɗauki mataki doka wadda ta fi ta farko tsauri wajen duka ko ƙarshen ta ma ya zubar da jini ko ɗauri ko wani abu bai kama da haka qala yace inna innal amra bil ma'ruf yace domin umarni da kyakkyawa wan nahya anil munkar da hana munkari warada aman in ka karanta ayoyin da suka yi magana umarni da kyakkyawa da hana munkari in kai la'akari da hadisan umarni da kyakkyawa da hana munkari dukkaninsu am am wato nusus ne waɗanda suke gamammu wa amman nahyu an iza'il abawai amma game da nassosin da suka zo na hana cutar da iyaye faqad warada khassan to waɗannan za ga nassosi ne keɓantattu fi haƙihima game da haƙƙin iyaye mimma yujibu istithna'ahuma wanda wannan yana wajabta da ya togace iyayensa min zalikal umum daga wancan umumin ai ko hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin Muslim ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi man ai min al min al-fazil umum duk wanda yaga abun ki man ra'a minkum munkaran kuma shi kansa munkar ɗin sai ya zo na kira to yanzu kaga marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadi sai ya zama in zaka hana iyayenka munkari da hannu zaka cutar da su to su sai ka kyale su saboda marra aminkum munkaran am can kuma da aka ce wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma shi kuma khas don haka wancan am ne amma kuma a cikin am din ga kuma su iyaye an wani nassi ya yi taksisin cutar da su to a nan sai malamai suke ganin su suna daga cikin waɗanda za ka togace daga cikin wancan umumin na umarni da kyakkyawa da hana munkari kawai shi sa aka ce ka ɗan yi musu jan hankali sau ɗaya in sun karɓa shi kenan ba su karɓa ba to babu laifi ka gayyato wanda zai aiki amma ba kai ba saboda wancan fadin nassin na hana munkari ya kunshi iyaye da waɗanda ba iyaye ba amma kuma hana cutar da iyaye wannan kuma hukunci ne wanda yake mance su su kadai idla khilafa domin babu wani sabani fi annal jallada akan cewa hauni laisa lahu an yakatula abahu ba shi da damar ya kashe babansa fi zina in an kama babansa ya yi zina haddan kisa wato in za a yi masa haddi a yan san hauni ko yawa to hauni shine jallat irin wanda in hukuncin kisa ya kama su ne masu zuwa su zartar da su sare wa mutum kai in yanke hannu ne su datse wa mutum hannu in bulala ce su ne a kotu suna nan su kotu take sa su yi bulala shi ake kira jallat to da za a kama mahaifin mutum ya yi zina kuma shi yana daga cikin masu yin wannan hukuncin ko bulala ko kisan kai to ba shi da ikon ya kashe babansa da ya yi zina haddi kisa na haddi sai dai a nemi wani ya yi masa hukunci amma ba ɗansa ba wala lahu an yi ba shi da iqamatul haddi alai kuma ba shi da ikon wato ya mubasharanci tsayar da haddi akan babansa bal la yubashiru qatl abihi al-kafir kai wai ba shi da ikon ma ya mubasharanci kashe babansa kafiri bal law qada yadahu lam yalzam qisasun bal da babansa zai yanke mai hannu ba za a yi wa baban kisasi da baban mutum zai yanke wa dan hannu to babu kisasi ba za a ce a wato wato a kamo shi baban shi ma a yanke ba hannu babu kisasi walam ya kullahu an yi uziyahu fi muqabalati da haka baya halatta lam ya kullahu an yi uziyahu fi muqabalati bai halatta shi dan ya cutar da babansa wajen muqabalantar baban baban yayi masa wani abu ba mara dadi ko ya dake shi ko ya karya shi ko ya ma abun ya ce bari shi ma ya rama babu wannan kuma ko kota aka je babu ramuwa babu kisasi tsakanin su to idan har iyaye suna da irin wannan to shi sa aka ce a babun umarni da kyakkyawa da hana munkari shi ma sai dai ka lallaba in kayi da baki abun ya ci tira to sai dai in isar da wato abin za ka yi zuwa ga na gaba ko ka gaya wa hizba din kanta ta zo ta yi aikin amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar akan iyayenka wannan kaga kana da damar kai haka amma ba wai kai da kanka ba an gane ko tunda man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi kaga baban mahaifin mutun ya ga babansa da kwalbar giya kaga falyughayyirhu bi yadihi shine ka kwace kwalbar giya ka fasa an gane ko to yanzu abinda kawai ake so kai masa shine ka ja hankalinsa kai man gargadi kuma da lafuzza masu daɗi na nuna haramcin giya da kuma illata in ya karba shikenan bai karba ba kai ta addu'a kuma ka ci gaba da gaya wa waɗanda kake ganin za su iya hana shi da ta wata hanya fa idza lam yajuz lahu idha'uhu bi uqubatin idan wai har bai halatta da ya cutar da babansa bi uqubatin ta hanyar wata uquba yawa baban uquba hiya haqqun ala jinayatin sabiqa idan har da ba shi da ikon ya cutar da mahaifinsa bisa wata uquba da mahaifin ya yi masa misali kamar ya yanke masa hannu hiya haqqun kaga haƙƙi ne fi jinayatin akan wani laifi da uban yayi sabiqatun wanda ya gabata amma an ce da ba shi da ikon ya cutar da mahaifinsa ta hanyar rama wannan ainin jinaya din to fala ya juzu lahu iza'uhu haka ma bai halatta ya cutar da mahaifinsa bi uqubatin da wata uquba hiya man'un wanda wannan uqubar hani ne an jinayatin daga aikata wani laifi mustaqbalatin wanda zai faru nan gaba mutawaqqa'atin wanda ake sauraron faruwarsa bai riga ya faru ba bal aula bal ma shi ya fi dacewa ma'ana in har laifin da ya gabata an ce karka yi masa hukunci ko kai masa izaya to ina ga kuma laifin da bai riga ya faru ba ana sa ran faruwa ka zo kai masa wa'azi ko ka cutar da shi a kai wannan shi ma aka ce bai halatta da haka kaga wannan yana nuna cewa ashe al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar tsakanin da da iyayensa akwai amma akwai iya huruminsa iya wannan hurumin zai tsaya in sun gyara alhamdulillah in ba su gyara ba to sai dai ya shigo da hizba ko wasu malamai ko wanda duk yake ganin zai iya shigo da su shi ya riga ya taka rawarsa sai ya janye saboda ko a irin wannan layin wai ba a so iyayensa su yi fushi da shi ko su wato su harzuka ko su fusata da abin da ya musu wajen amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar وترخص بعض بعض العلماء amma wasu daga cikin malamai sun sassauta wannan doka fi halati littira wato a lokacin da aka shiga halin matsi da takura fi halati littirari mujawazatin rifki ila shidda in an shiga cikin wani yanayi wanda yake na tsaka mai wuya to wasu malaman sun yi sassauci da zai iya ƙetare wannan matakin na sassauci ila shidda zuwa mataki na tsanani ga iyayen nasa ka duba al-mawsu'atul fiqhiyya ta 17 shafi na 262 wa qala al-imam Ahmad rahimahullah imam Ahmad rahimahullah yace ya amuru abawayhi bil ma'ruf da zai iya umarta iyayensa da ma'ruf kyakkyawan aiki wa yanhahuma 'anil munkar kuma zai iya hana su munkari idza ra'a abahu ala amrin yakrahu bi ghairi 'unfin in yaga babansa yana aikata wani abun ki da baya so amma bi ghairi 'unfin ba tare da tsanantawa ba wala isa'atin ba tare da munanawa ba wala yughlidhu lahu fil kalam kada ya kausasa masa magana wa illa tarakahu in ba haka ba to ya bashi walaysa al-abu kal ajnabi wato shi uba ba kamar wani bare ba ne an gane ko yawa shi uba ba kamar sauran mutane ba ne waɗanda suke bare da haka in ya ga babansa yana yin munkari to ya yi ƙoƙarin jan hankalin baban wajen hana shi munkarin amma bigayar onfil kada ya kausasa kada ya munana kada ya amfani da kalamai masu kaushi idan har abin ya ci cira ya kyale shi babansa babansa ne babansa ba daidai yake da sauran mutane ba wa qala yace idza kana abawahu yabi'an al-khamra misali idan iyayensa suna sai da giya lam ya'kul min ta'amihima kawai abin da zai yi daina cin abincin su wa kharaja anhuma kuma ya fita daga sablar su shikenan kawai ya abin da zai wa sa'ala rajulun al-imama ahmad wani mutum ya tambayi imam ahmad inna abahu lahu kurumun yace babansa yana da wato gonar inibi yuridu an yu'awinahu ala bai'iha yana son dan ya taimaka masa wajen siyar da wannan inibin qal sai imam Muhammad ya ce in alimta annahu yabi'uha min man ya'siruha khamra in ka tabbatar da zai siyar da inibin ne ga waɗanda za su tatse ta tawiyar su tatsa inibin su mai da shi giya fala tu'awinhu kaka taimaka masa ka duba al'adabu shar'iyya mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da arba'in da tara wa qala shaykh bin uthaymin rahmatullahi alai wala yushtaradu fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar alla yakuna fi usulil amiri aw nahi ka abihi aw ummihi aw jaddihi aw jaddatihi wai ba sharadi bane wajen umarni da kyakkyawa ba sharadi bane wajen hana munkari Allah ya kuna wai ba sharaɗi ba ne kada ya kasance min usulil amiri, awun nahi, kada ya zamanto daga cikin asalin mai umarnin ne ko kuma mai hana. Kamar yaya, wai ba sharaɗi ba ne wajen hana munkari ko umarni da kyakkyawa ba sharaɗi ba ne ya zama wanda zai yi hakan sai in ya zama ba ɗa ba ne. sai in wanda za ka umarta ko ka hana ba mahaifinka ba ne ko kakanka shi ne ma'ana wala yushtaradu ba sharaɗi ba ne fil amri bil ma'ruf wajen umarni da kyakkyawa wan nahyi anil munkar da hana munkari Allah ya kuna kada ya kasance min usulil amiri shi wanda za a hana din kada ya zama daga daga tushen mai umarnin ne awun nahi kada ya zamanto daga tushen wanda yake hanin ne ka bihi kaman babansa au ummihi ko babansa au jaddihi ko kakansa au jaddati ko kakarsa bal rubbama naqulu inna hadha yata'akkadu akthar kai Sheikh Uthaymeen ce kai mukan ce ma inna hadha ai umar wato ayin amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar akan wayannan usul din akan uba ko uwa kaka ko kaka namiji wannan ya ma fi karfi akthar da yawa ya fi karfi sosai la'anna min birril walidain domin ai yana daga cikin biyayyar da ɗaze wa iyayensa an yanha kuma an fi irin ma'asi ya hana su aikata sako shek uthaymin ya ce hana su sako shi ma yi musu biyayya ne na daga cikin biyayyar da ɗaze wa iyayensa ya hana su saba wa Allah wa ya'muruhuma wa ya'muruhuma bi fi'li da'at ya kuma umarta su da aikata aikin da'a kad yaqulu ana idza nahaitu abi gadiba alayya kad yaqulu qila da ya ce ana idza na haitu algafata malam ni idan na hana abi mahaifina yin wani abu wanda nake ganin munkari ne gaziba alayya sai ya fushi da ni wa hajarani ya kaurace min ko gaishe shi ne ya daina amsawa fa ma asna'u yaya zan yi na kulu sai mu ce isbir ka ya hakuri ala hadha alladhi yanaluka akan wannan abu da yake samun ka bi gazabi abika na fushin mahaifinka wa hajrihi da kuma kaurace masa da kaurace wanda mahaifinka yama da kin amsa gaisuwarka wal aqibatu lil muttaqi kyakkyawan karshe na masu tsoron Allah ne ma'ana wannan abu da yayi maka kar ya dame ka kai hakuri kai ne mai kyakkyawan karshe wannan shi ma ka koma cikin majmu'u majmu'u fatawa ta ibnu usaymin ta takwas shafi na 656 da dan canjin larabcin kadan haka هل إذا نصح الولد والديه في الدين فغضب يكون بذلك قد قد أقهما shin idan ɗaya wa iyayensa nasiha game da addini suna sakaci da addini ko suna wasa da sallah ko wani mai kama da fagadi ba sai suka ji haushi suka fusata ya kunu bi zalika kad aqahuma to zai zama da wannan nasiha da ya musu ya saba musu kenan su ila sheikh ibn uthaymin an tambayi shak Usaimin rahimahullah idza ghadiba walidu ghairu multazami bi umurin diniyatin idan uba wanda bai damu da al'amuran addini ba yayi fushi da ɗansa bai damu da al'amuran addini ba min salatin irin kamar sallah wa siyamin da azumi wa zakatin da zakka sai yayi fushi min abnihi wato da ɗansa inda ma yansahuhu a lokacin da dan yake masa nasiha wa yuhawilu ma'ahu bi an yaltazima bi umuri shar'i a lokacin da shi kuma dan yake ta kokarin mahaifinsa ya zamanto mai riko da al'amuran shari'a al'amuran addini hal ya athamul ibnu min hadal gadab shin da yayi laifi da wannan fushin da babansa yayi da shi tunda shine sila shi yasa yayi fushin da shi tunda nasiha yayi masa wa hal yadkhulu fi babil huquq kuma wannan zai shiga cikin babin saba wa iyaye aljawab shaq usaymin yace amsa nasihatul ibn li abi nasihar da da zai yi wa babansa aw li ummihi ko nasihar da zai yi wa mahaifiyarsa auli a ƙaribihi ko nasihar da ɗa zai yi wa makusantansa kaman wan babansa ko ƙanin babansa yar babansa yar mahaifiyarsa ko ƙanwata ko wansa ko ƙaninsa makusantansa laysat uquqan lil walidain nasihar da yawa iyayensa ba sa ko da sun yi fushi wannan fushin ba saba musu yayi ba su kuma ƴan uwan wannan nasihar da ya musu suka ji haushi wala qadi'atan lil aqarib shi kuma ba yanke zumunci da su yayi ba bal hadha min birril walidain bal ma hakan yana cikin biyayya ga iyaye wasilatul aqarib yaga yan uwansa suna ba daidai bai musu nasiha yana cikin sadar da zumunci yaga iyayensa suna ba daidai bai musu umarni da kyakkyawa ya amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wannan yana cikin biyayya ga iyaye yan uwansa kuma da yaga suna ba daidai bai musu nasiha wannan yana cikin sadar da zumunci fal wajibu alal insan kenan wajibi ne akan mutum an ya barra bi walidaihi ya ci gaba da yi wa iyayensa biyayya bi nasihati ma ta hanyar yi musu nasiha wa an yasila aqaribahu ya ci gaba da sadar da zumunci da yan uwansa bi nasihati ta hanyar yi musu nasiha wa idza gadiba kenan kaman in mutun yaga iyayensa suna ba daidai bayan shiru bai musu biyayya an gane ko idan mutun yaga yan uwansa yayyen iyayensa kannan iyayensa yayyinsa kannansa yaga suna ba daidai ba kuma ya ja baki shiru ya yanke zumuncin da ke tsakaninsu me ya sadar da zumuncin shine ya gaya musu gaskiya wa da gaskiya fa duk da kai hakuri ba lalle ka ji daɗi ba amma abin nan ba daidai wani an gane ko ya same shi a gida ya same shi a cikin nutsuwa da yanayi da usulubi da mana wanda zai iya fuskanta ce amma rai ya ɓaci Allah ya bada hakuri amma dai da a zagi an zage ka a gabana saboda wannan abin zan ji ba daɗi shi yasa gaskiya ana ana ma surutu dan ma ana dan karawa ina gurin ba a yi abin nan to abin dai baya yi min daɗi na ce gaskiya ni ne a hakurin same kan maka magana ya ɗauka ko bai ɗauka ba wannan abin da kai sadar da zumunci kai amma ka kyale shi ya ta yin ba daidai ba ai ta aibata shi ko da abin yana ma zafi yanke zumunci kai dan baka gaya masa ba kamar iyayenka su ma ana ta yin kara ana an an zo ma an an ganka ba a faɗa saboda irin laifuffuka da irin ba daidai din su sai ka zauna da su ka ce ni fa gaskiya abubuwan nan fa ana zagi a gaba na ma wani lokaci sai a faɗi magana kuma da ku ake su ma kai musu nasiha in kai haka kai musu biyayya ko da sun ji haushi biyayya kai musu a wajen sikelin a mizanin kara a wajen Allah lada za a sama za a sa maka kayi wa iyayenka da siya da sun yi fushi da kai ba saba wa iyaye kai ba bin iyayenka kai a lokacin da kai wa ƴan uwanka nasiha suka ji ba daɗi a wajen Allah sadar da zumunci kai an fahimta ko wa idza ghadiba alwalidan idan wa idza ghadiba alwalidan idan فالواجب على الإنسان أن يبر بوالديه بنصيحتهما ko wa an yasila aqaribahu bi nasihatihim yan uwansu su ma ya sadar da zumunci da su ta hanyar yi musu nasiha wa idza ghadiba alwalidani idan iyayensa suka yi fushi saboda ya musu nasiha aw alaqarib ko yan uwansa suka yi fushi min hadhihi nasiha daga wannan nasiha da ya musu faqadbuhum alaihim fushin su yana nan akan su ba zai hau kansa ba walaysa alayka minhu shay ba komai na fushin su da zai shafe ka wala yu'addu igdabuhum bin nasihati fushin da suka yi sakamakon nasihar da kai musu ba za a kirga shi a matsayin qati'atan yanke zumunci ba wala ukukan su ma iyayen ba za a kirga shi a matsayin saba musu ba walakin yajibu alaika kawai dai abin da ya wajaba a kanka an takuna hakiman fin nasiha ka zama hakimi mai hakimi hikima mai azanci wajen yin nasiha abinda kawai ake bukata da kai ka zama mai azanci wajen yin nasiha kamar ya azanci ke ce bi an ta taharrar ahwal ka zama kana lura kana amfani da hali halaye allati yakununa biha aqraba ila al-ijaba wanda in suna cikin wannan yanayin za su fi saurin amsa nasiharka wal qabul da karbata ana sai ka duba in iyayen ne sai ka duba wani lokaci ne kake ganin in ka je a wannan lokacin misali ka bari sai ka yi musu hidima mai yawa ana murna ana ta Allah ma albarka Allah ma albarka insha Allah kai ma ƴaƴanka za su yi ma ana ce maka wannan addu'a kana amin na gode na gode eh sai ka an gama kuma ka ce to abba dama ina da wata ƴan magana da nake son da Allah in da dama ko an ka yarda in yi ta menene menene faɗi tunda ka kai abun alheri ce to dama dai wallahi dai wani dan abu ne dai nake son da hali Allah dai nake son a yi hakuri a dan daina yi to me me a dan abu kaza dai da ake dan yi din nan dai nake son a gane ko a to in a wannan ne ai ba komai za na daina ma kawai na ma daina ka kai alheri amma ya ce kawo kuɗi kaki rabon da ya ci kwandalaka shi ma ba zai iya tunawa ba nan ka zo da wani da wani guntun wandan ka ka zo ka ce ka zo kai man nasiha ai wani saurare ka ba sai mara kunya mara kunya banza mara kunya wani sai kore ka amma sai da kai alherin alherin ma kai sauka sai kai kai wani lokaci ai ta addu'an nan to wannan gaba ce wanda zaka iya mahaifiyar ita ma za ta karba shi ma dan uwan naka ba shida ma ka gan shi yana cikin yanayi dan samu wani dan kudi mai dan dubu ashirin haka ka ce ga wannan na kwana biyu na ga al'amuran kamar dai abu ba daɗi ga kuma ba lokacin za ka yi magana mai na ka amma wallahi wanda ka taimaka wallahi ka Allah ya maka albarka na gode ba na gode na gode eh ka ce ba komai wannan ba komai ka bar shi ya tafi an gane ko kaga ai duk yanayi ne ahwal shi yasa sai ka kalli ahwal malamin mu Allah ya ji kansa da rahama Dr. Ahmad ya ce wata rana wani wasu mutane guda biyu sai wani ya musulunta ta hannunsu shi ɗayan da sun haɗu da shi zai ce ka yi sallah shi kuma ɗayan zai ce me ya matsala ka a ganka kamar abin da ka ci abinci kuwa to ashe na mai cewa ka yi sallar na ashe na kula da shi wata rana da ya zo ya ce ma ka yi sallar ce ban yi ba idan me yasa na musulunta ba dan yi sallar ba ko mullan ka ka haɗu da ni sai ka ce min na yi sallah ba ka damu da na ci abinci ban ci abinci ba ka kawai to kaga yanayin shi sa shi mai wa'azi dole sai ka kalli mana ga mutum a sama yake rabu da shi sai haka ko gaskiya ce ko ya gane ba zai karba to shi sa sai aka ce ka kalli yanayin ahwal ahwal ka furkan ganimanci lokacin da ka fahimci mutum yana cikin nishadi da sauransu amma mutum ba shi da lafiya mutum ba shi da kuɗi mutum yana jin yunwa mutum dama a fusace yake ka lokacin za ka yi mana sai ba zai karba yanzu bai karba ba laifin ka ba laifin ita nasiha ba ita bace mai laifin kuma shi ma bai laifin ba kai ne mai laifi kaka ce kawai daga na gaya ma gaskiya a wannan ba gaskiya ga in gaskiyar so kake ta yi muhalli ai ba haka ke yana jin yunwa ne ku je da shi wajen mai abinci ka siya ma abinci ka gani a ciki yana cikin cin abincin sai ka kumi ya fara karye masa ka ce kawai ni matsala ta da kai ya ce me to wallahi kawai damuwa ta da kai kaza nake so ka daina ci to insha Allah amma lokacin yana kan zafin yunwa ka ce masa ya daina laifi wa'annan abubuwan za ga shi yasa suka ce wani lokaci kin karɓar nasiha ba laifin nasiha ba ne daga mai yin nasiha alhaqaiqu murra ko kai din nan fa da kake nasiha wallahi dirran da wani ya zo dirran ma ba daidai ba ba za ka karɓa ba ka san gaskiya ce amma wallahi ba za ka karɓa ba saboda gaskiya tana da wata irin halayya daci ne da ita kowa aka gaya masa sai ya dan ji kamar an gaya min magana kaga amma ka kalli wani lokaci da yanayin da mutum yana cikin farin ciki to kila insha Allah za ga abun ya fi abin to wannan shine shawarar da malam ya bayar cewa mutum ya duba ya kintaci yanayi da nasihar tasa za ta fi saurin karbuwa wa Allah tu'annifa kuma kakka tsananta kakka tsananta kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu kai ta bayani wata subba kar kai zagi wata shtuma kar kai batanci kar kai baci li'anna hadha domin kaga duk wayannan ko ka yi amfani da kalma wato lafazi mai kaushi ko kai amfani da wani abu kamar zagi-zagi to wannan ƙadiyo na firo gaskiya zai iya korar wato karɓuwar nasihaka zai iya hana karɓuwar nasihaka faƙad ƙadiyo na firo man tuwajjiha ilaihimun nasiha tuwajjiho a man tuwajjiha ilaihimun nasiha to gaskiya wannan zaka kore waɗanda kake yi wa nasihar fa idza ataita billati hi ahsan amma ka zo da nasihar ta hanyar da tafi kyau mukhlisan lillahi azza wa jal kuma da ikhlasi dan Allah ka zo da ita nasihar mumtathilan li amrihi kana mai kokarin aiwatar da umarnin Allah ne nasihan li ibadihi kana da niyyar yi wa bayin Allah nasiha kana fi hadha khairun kathirun akwai alheri mai tarin yawa a cikin haka wala ya durruka gadabu man gadiba to in dai ka bi wa'annan hanyoyin fushin mai fushi ba zai cutar da kai ba an gane ko da haka fa nusuhul walidain yi wa iyaye nasiha wa amruhuma bil ma'ruf umartar su da kyakkyawa wa nahyuhuma anil munkar da hana su munkari min al birri bihima yana cikin yi musu biyayya wa laysa min al huquqi baya cikin saba musu walakin yanbagi an yakuna zalika birrifq sai dai kawai abinda ake nusantar da kai hakan ya kasance cikin tausasawa wallin da magana mai taushi wa husnul kalam da magana mai daɗi la yakunu bi shiddati wa ta'lib kada ka tsananta kada ka tsaurara an gane ko to insha Allah sai mu tashi za fa altal fa'alatul ummul ma insha inda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuba harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk